wa ba'd ci gaba da karatun littafin khulasatu nurul yaqin ma'ida ad-dawr al-awwal za mu tashi ad-dawr al-thani ad-dawr al-thani min hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam zagaye na biyu daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bada'u bada'u nuzulul wahyi fara sabaka wahayi shine daga nan kuma zagaye na biyu zai fara لما بلغ الأربعين من عمره أي عند النبي كي شكر أربعين دقرا وشي بعثه الله بشيرا ونذيرا ألا يا تروش يا زمنتو بشيرا ما بشارة ونذيرا دكما قلقدي يا مسو بشارة نعمومي يا كما قلقدي سدق عذابا توتا وداعيا إلى الحق أنكما تروش يا زمنتو ما كرا زوغا قسكيا بإذنه دإذنه معنى دإذن الله wa sirazan ya zamanto wata fitila ce muniran mai haske waƙad kuma haƙiƙa budi alwahayu an fara wahayi budi alwahayu an fara wahayi bin ru'uyar sadiqa da mahalki wanda yake na gaske fakana sai ya kasance la yara shay'an baya ganin wani abu fi naumihi a cikin kwanan shi illa ta haƙaƙa in ba sai abin ya abku ba fi ya qazatihi a cikin sadda yake farke in yayi mahalikin abu yau karshen tana yawa gobe sai abin ya abku a sadda yake farke kenan yayi mahalki kuma dai mahalikin sai ya tabbatu thumma sa'annan nazala alaihi ruhul amin wannan ruhin amintacce ya sauko a gare shi ana nufin jibril wa huwa shi annabi a lokacin ya ta'abbadu yana bauta fi ghari hira a cikin ghari hira kogon hira annabi yana cikin irin bautar da ya saba yi ta wa'annan kwanakin da ya saba a wannan lokacin kama ya zan annabi to kuma sai wannan mala'ikan mala'ika jibril ya sabko mishi a wannan a wannan wurin a wannan halin wa allamahu ya sanar da shi kaifa yahdi nasa kaka zai shirar da mutane as-sirat al-mustaqima tafarki madaidaici wa yurshiduhum ya kuma dai shiryar da su ya nuna musu ila ittiba'i ad-din al-qawim zuwa ga bin addini na wanda ke miƙaƙe wanda shi ne addini na musulunci kenan abu na gaba a salisa ashir ko ya ce halatul arabi qabla islam hali na larabawa kayan musulunci kaka halin larabawa yake kana arabu qabla islami larabawa sun kasance gabanin musulunci mushriki na mushrikai ne ya abudun al-asnama suna bauta ma gumaka wa yuqaddisunaha suna kuma tsarkake gumaka suna tsarkake gumaka suna girmama su wa kanu kuma sun kasance yaqtuluna auladahum suna kashe yaran su khawfan min al-ju'i domin tsoron yiwa wal faqr da kuma talauci wa yadfununa banatihim wa yadfununa banatihim suna kuma binne 'ya'yansu mata wa hunna hayatun alhalin kuma suna raye za a samu mace da ranta sai a ja abin ta khashiyat al'ari dan jin tsoron tona asiri wal aibi da kuma aibi kamar suna ganin ai kaskanci ne a ce ka aifi mace tona asiri ne a gare ka to shine sai ka tashi sai ka ɗauke ta sai ka binne ta da ranta wa kanu kuma sun kasance mutanafirina mutane ne waɗanda kansu ba haɗe yake ba shine matanafiri na suna gudun juna suna guje ma juna mutashazirina masu rikici da juna yuharibu ba'dahum yuharibu ba'dhum ba'dan shashan su yana ya kashashe li auhal asbab akan mafi raunin asbab ma'ana abin da bai kai ka ba sai a tashi ayi yaki akan shi ayi fada akan shi akwai misalai da yawa wanda da ba gauga muke ba da za mu iya bada su na irin wannan ababen tsakanin laraba na rigingimu da kuma rikici inda ɗan ƙaramin abu ke haɗa su rikici adda'awatu sirran da'awa ta sirri wadda annabi yayi bada annabiyu sallallahu alaihi wasallam bi da'awati sirran annabi ya fara da'awa ne a sirri lamma nazala alaihi a yayin da ya sabka a gare shi ya ayyuhal muddathir kenan bayan ayi wannan wahayi na ya ayyuhal muddathir annabi sai ya fara da'awa ta sirri sai ya keɓance ka ya tallata maka musulunci ya ayyuhal muddathir ya kai wanda yake kudundune um ka tashi fa anzir ka yi galgadi idan an ce wanda ke kudunduna shine wanda ke lullube a cikin bargo ko kuma a cikin wani abu na lullubewa tunda a lokacin da mala'ika jibril ya mishi wahayi na ikra a can ghar hira annabi ya tsorata ya gudu ya ta gida yana cewa zan milini zan milini aisha a khadija ta lullube shi kuma ta kwantar da hankalin shi karshe dai a cikin kuma wannan yanayin aka mishi wahayin ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ke kudundune kum ka tashi fa anzir ka yi galgadi ka ma mutane wa'azi game da shirka wa rabbaka kuma ubangijin ka fa kabbir ka girmama shi ta hanyar kaɗaita shi da kuma wasu ababe na girmama wa thiyabaka kuma tufafin ka fa tahir ka tsarkake su ka tsarkake su daga najasa da kuma datti da sauransu wa rujza kuma shi kuma su kuma gumaka fahzur ka kaurace musu wala tamnun ka kuma ka yi kyauta tastakthir domin taka ta yawaita ma'ana kakka ba da kyauta saboda kai dukiyarka ta karu ko kuma saboda kai ma wata ran a maka wale rabbika kuma ubangijinka fasbir kai hankuri akan biyayya a gare shi tunda sai an dage yi ma Allah biyayya akwai akawal game da wala ta minun tastakthir anan umarni ne khususiyya ta annabi ko kuma ya shafe mu gaba daya eh akwai daga cikin malamai da suke gani ainihin khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya halitta kai kyauta saboda a maka amma kuma baka da lada a wurin Allah annabi shine aka hana hanawa ta gaba ɗaya amma kai ma in san samu ne kai saboda Allah amma in kai saboda kai ma wataran a baka to kai amma baka da lada a wannan abin da kai in an baka to ka samu in ba a baka ba kuma to dai kaga dama baka da lada wurin Allah shi yasa duk abin da zaka tashi kayi shi kawai saboda Allah فدعا أهل بيته النبي سيكرا أنجدنشي ومن يثق به من أصدقائه ومن يثق به دواء أن يردشي دواء أن يردشي من أصدقائه دقتني أبو كنش سيكراتو يتلتا مسلمتي الذين يعتقدون صدقه وأن سكي قدرتي قسكي النبي صلى الله عليه وسلم سين رد قسكيشي ينا تلتا مسعديني دعاهم إلى عبادة الله وحده يا كراس زواج أبوتا مع الله شكري والرأفة بالناس دكما توسعي متاني توسعي متاني والاتحاد دكما هدن كي وترك الحرب دكما برن ياكي دو وند يتمك أديني مسلمتي أديني نوند يزود تاشا هنكلي كرياتي يتمك أديني مسلمتي أديني نوند يزود دزمن لا فيها يزود دزمن لا فيها النبي أنا كنا سزواج أبر ياكي kuma addinin musulunci shine aka fara yaƙa in ma ka ce aina annabi ya yaƙi ya yi kaza ya yi kaza annabi shine aka fara yaƙa kamin shi ya fara mai da martani kenan kamin a fara jihadi a musulunci musulmai ne aka fara cutar da su aka illatar da su aka musguna musu ya ce wa qad bada abid da'awati sirran haƙiƙa annabi ya fara da'awa a sirrance khawfan dan jin tsoron min mufaja'atin nasi na yi mutane mufaja'a su ga abin ya zo musu kai tsaye bai amrin ya musu mufaja'a da wani al'amari wanda lam ya arifuhu wanda ba su san shi ba wa lam ya sumawo bihi kuma ba su taba jin shi ba tunda ba su taba jin annabi a cikin su ba su wannan al'ummar tashi sai na sha abu na sha biyar alhamis ashir awalul mu'minin farko mu'minai mala ya ce awwalu man amana bihi minan nisa'i khadija farko wanda ya fara imani da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mata ita ce khadija wa kanat kuma ta kasance ta taqidu sidqa risalatihi tana haƙi tana kudurce gaskiyar manzancin shi lima zahara laha min alamati sakamako abin da ya bayyana a gare ta na alamomi addalati masu nuna ala nubuwatihi akan annabtin shi منذ سفرته تم بلاغرانشي مع خادمها تارد خادمينتا خميسرة أي وأول من آمن به من الرجال كما فرق وان دي فار إيماني دا النبي دا تكي مزاجي أبو بكر الصديق شيني أبو بكر الصديق أبو بكر شيني فرق وان دي فار إيماني دا تكي مزاجي وكان صديقه قبل قبل بعثه يا كسن سي أبوكي شين تنكامي أتور وش مسيح منزو ولم يعهد عليه كذبا بيتبا كاما شدك اليابا bai taba jin an ci annabi yayi karya ba ko kuma ya taba samun karya daga gare shi ba wa zaidu bin harisa da zaidu bin harisa shi ma dai yana cikin wa'anda suna farko farko musulunta kenan daga cikin bayu wanda ya fara musulunta shine zaidu bin harisa shine ya ce wa kana mamlukan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bawa ne ga annabi fa taqahu annabi ya intar da shi wa awwalu man amana bihi min as-sibyan kuma farko wanda ya fara imani da annabi daga cikin yara ‘yan matasa haka masu tasawa shine aliyu bin abi talib wa kana ya kasance aliyu kin rabiban rasuli rabib ne ga annabi ɗan riko ne a wurin annabi wa qadda'a abubakar hakika annabi ya kira abubakar wa qadda'a abubakarin hakika abubakar ya kira man yuhibbuhu wanda yake son shi wa yuhibbuna kuma suke son shi abubakar ya kira mutane su kenan fa azabahu jam'un kathirun sai da yawa suka karba mishi daga cikin mutanen da suka karba mishi minhum daga cikin su Uthman bin Affan akwai Uthman bin Affan kaga Uthman ya samu wannan alkhairi na musulunci ne sakamakon Abubakar Siddiq shi ya tallata mishi addini kuma ya karba ثالث الخلفاء الراشدين كنا نأكل daga cikin الخلفاء الراشدين والزبير بن العوام كما أكوي الزبير بن العوام شي ما دي أبو بكر يتلتا مش وانا الدين كما يكربه الدعوة جهرا دعوة تبيني ودع النبي باين ياي دعوة سري الشكرة تكي شكرو أكو يزكما يا فار بينا إتوانا دعوك استمرت الدعوة السرية إتا دعوات سري دع نبيي تاتقبا ثلاث سنوات يا أطول شكروا أكو ينا إنت أجاب في أثنائها كثير ديوا سنكر با أتكي ونن دعوة الوقت دك إنت من الأشراف دك تكي ما يمتاني والموالي دكما ديوا سدعك إنت دسو دك تكي بايو سنكر ونن دعوك بعد ذلك باين حكا دعوة دي تسري تشكر أكو أمر بالجهر سياك أمر تشد يبين هنا الدعوة بقوله تعالى دا آية عند الله كتوى فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر كزرت الدعاء بند أكا أمر تيكا وأعرض عن المشركين ككود كيدك مشركي فصعد على الصفا النبي الوقت سيحا ونس الصفا ونادى قومه يكرامتانش فلما اجتمعوا أيين دسكتارو قال لهم سيادة مسو هل تصدقونني فيما أخبركم به شن زاكو قسكتاني أتكين أبندا زنباكو لابارشي فقالوا جميعهم دكنا سيسكت نعم إيه ما جربنا عليك كذبا بمن تبقى جرب كريا دك غريك معناه بمن تبقى سامن كريا دك باكين تبا منذ نشأتك إلى الآن تندك التاسو حر أين زودك كي مغنى بمسان وتكريا دك غريك با فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce an qizu anfusakum minan nari ku tsiratar da rayukanku daga wuta inni nadhirul lakum ni mai galgadi ne a gare ku min azabin shadid daga wata azaba mai tsanani ma'ana yana nufin cewa shi annabi ne an aiko shi yayi wannan galgadi faqala lahu ammuhu abu lahab amin shi abu lahab sai ya ce tabban laka ya muhammad alihadha jama'atana tirraka ya muhammad wai dama saboda haka ne ka tara mu fa'anzalallahu fi haqqihi suratul lahab a cikin haƙƙin annabi dan aba annabi kariya a rama mishi sai aka sabakar da suratul lahab abu na gaba jam'uhu li ashiratihi tara da yamma famin shi annabi ya tara famin shi جمع النبي أهله وأقرب وأقاربه النبي أتار يالنش أنجدنشي وأقاربه دمك سنتنشي لما نزل عليه قوله تعالى عند فد الله تعالى تسبك أكنشي وأنذر عشيرتك الأقربين كغلغدي عشيرتك دنجنك الأقربين مكسنتا فبلغهم برسالة ربه النبي أسر مسد ساقون أبنجدنشي وأنذرهم يمس قلقدي عذاب يوم عظيم أكن عذاب وانا إني من جرمة يوم لا ينفع مال ولا بنون راند دوكيا بازات أفاني با بل انتناديا fatakallama fatakallama alqawmu kalaman layyinan mutane sai suka yi ta magana magana ta tausa illa ammahu aba lahab in banda amin shi aba lahab allazi kana aduwahu al-ashad wanda shine makiyin shi mafi tsananin kiyayya a gare shi fa innahu radda raddan qabihan abu lahab yayi raddi raddi mai mumuna wa talaba minhum al-qabda alayhi hamma ya nemi cewa sai kama mishi annabi فقال له أبو, لا أبو طالب سي أبو طالب يتمشي والله نارنس إذا الله لا نمنع عنه زام حنا مكشي زام حنا أكامش ما بقينا ما تكمنا رأي كاغا أبو طالب يا باشا كاريا سيدي أما أبو طالب بيسام دا تيوا دا مسلم تيبا أما يا با النبي كاريا متك أبنغا أبن دا أكي بكا متك بعد كاريا كو أبنا غبا تعصب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم تعصبا عند قريش سكي أكا النبي تبدل حب قريش للنبي بغضا يا تنزع حب سو وند قريش سكي مع النبي يا تنزع بغضا زواك إياه وقربهم له بعدا كسنتن دا النبي كغريس دشي akan eh kusantin da suke da shi ga annabi ya koma nisanci wasidquhu kadhiban gaske shi da ya saba da ita wadda aka ya shahara da ita yanzu kuma ta canza ta koma ƙarya gare su wa amaluhu huzuan ko a ce huzuwan aikin da suke aikin shi kuma ya koma abin yi izgili idan ya yi abu sai a dawo kuma yanzu ana mishi izgili wa zalika wannan kuma منذ دعاهم يا فارني تنسد يا كراس إلى عبادة الله زواج كرا زواج بوتا مع الله وعاب آلهتهم يقوم عيبا تألولنسو ونسب كل من من من عبدها إلى الضلال ينسب تدك نواندا yake bauta ma wannan alolin nasu zuwa gabata dama haka ne wanda bai kan gaskiya bai so ana cewa ba akan gaskiya yake ba walaqad kuma hakika saru ila ammihi sun tafi wurin amin shi wa talabu minhu suka nema daga amin nashi an yamna ar-rasula akan ya hana annabi an sabbi alihatihim akan zagin alolinsu wa tadlili aba'ihim da kuma batar da ubanninsu da yake yana cewa ai iyayensu batattu akan bata suke masu wata malatan nan da uzza faraddahum raddan jamilan abu talib sai ya musu raddi raddi mai kyau wa rasulu shi kuma manzo annabi kenan mustamirrun ya ci gaba fi nashriddin a cikin yada addini wa ila'i kalimatil haqqi da kuma ɗaukaka kalmar nan ta gaskiya ta la ilaha illallah dama duk da ka fara da'awa ka ɗauko ta da gaskiya to haka za ka ci gaba da karo da abubuwa na ƙalubale daban-daban maji'u ƙuraishun zuwan ƙuraishawa da abi talib ga abi talib maratan saniya zuwa na biyu tunda sun yi zuwa na farko ba a basu ba ba su samu abin da suke so ba lamma ra'at ƙuraishun a yayin da ƙurayshawa suka gani istimraran nabiyyi ci gaban annabi fi nashri da'awatihi a cikin yaɗa da'awar shi wa difa'i ammihi anhu da kuma ba da kariya da amin nashi yake mishi mashau ila ammihi marratan thaniya sai suka tafi wurin amin shi zuwa na biyu wa qalu lahu sai suka ce mishi inna lalle mu la nasbiru ala shatmi aba'ina ba mu hankuri ba mu iya hankuri akan zagin ubanninmu da ake yi wa tasfihi uqulina da kuma wawantar da hankalinmu da ake wa aibi alihatina da kuma aibanta alolinmu da ake yi fa imma an tamna fa imma an tamna abna akhika imma ka hada dan dan uwanka wannan abin da yake yi wa imma an ta'azana lana bi man'i ko kuma mu ka bamu dama ka muna izini da mu hana shi fada'ahu ammuhu amin shi sai kira shi wa talaba minhu an yamtani'a yanne ma daga gare shi akan ya bari khawfan alaihi min quraishin dan jin tsoron quraishawa da yake akan kasu cutar da shi fa'abar rasul annabi sai ya ki bari ya ci gaba da wannan da'awar tashi wa qala sai ya ce in ji shi amin nashi wallahi na rantse da Allah sai annabi wa qala sai ya ce shi annabi kenan wallahi na rantse da Allah la atruku hadha al-amra ba zan bar wannan al'amarin ba zan ci gaba da wannan da'awar حتى يظهره الله har sai Allah ya bayyana ita wannan da'awa au ahlika dunahu ko kuma in hallaka akan wannan da'awa imma in ci gaba da yin ta Allah ya bata nasara ta bayyana ko kuma a hallaka ni tun kamin ta bayyana kin faqala lahu ammuhu sai amin shi ta mishi idhhab tafi wa qul ma ahbabtaka fadi abinda ka so fa wallahi na rantsi da Allah la uslimuka abadan ba zan mika ka ba a gare su har abada kaga Abu Talib ya ba musulunci kariya sosai maji'u quraishun maji'u quraishun li abi talib maratan thalitha zuwan da quraishawa suka ma abi talib zuwa na uku kun ga basu daina ba lamma ra'at quraishun a yayin da quraishawa suka gani suka ga anna aba talib lalle aba talib la yuridu an yamna bana akhihi bai so ya hana dan uwan shi mashau ilaihi sai suka tafi zuwa gare shi bi umarata bin walid suka tafi da umara bin walid zuwa gare shi wa qalu sai suka ce mishi khudh hadha fata ka riki wannan matashin da laka ya zamanto da a gare ka wa aslim ilaina ka mika mana wa aslim ilaina bana akhika ka mika mana dan dan uwanka linaqtuluhu dan mu kashe shi kun ga rashin azanci sun kai mishi wani matashi da ake tema umara bin walid ya kula musu da shi ya rene shi ya rike shi matsayin da a gare shi amma waye miko da uwan shi dan shi kenan a kashe shi fa qala lahum ammuhu sai amin shi ya ce musu bi'sa ma bi'sa ma tatlubuna tirda abin da kuke nema atu'tuni abna atu'tuni ibnakum ku bani danku shin za ku bani danku li urabbiyahu da irene shi وأعطيكم وأعطيكم وأعطيكم ابني إنكم إن باكو أنا لتقتلوه دانكو كششي فرجعوا خائبين سيس كداو أتابي بس ما أبن دسكي صوبا والرسول شيكم منزو النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل بيقشبا مستمرا يناتي قبا في نشر الإسلام أتكيات مسلمتي وعمه شيكم إذاء قريش توتر واد قريشا سكي للرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت قريش قريشا سرنك تؤذي الرسول سرنك تتد منزو تؤذي الرسول سنة تتد منزو وتستحزئ به سنة إذكي لي أقريش خصوصا با ما كمر إذا ذهب إلى الصلاة إذا يتفزوا صلى بعد أن رأت باين سنغا استمراره تي غبانشي في الدعوة أتكين دعوة ودفاع عمه عنه دكما كاريا دا أمن ناشي كباشي sun ga bayan da za su yi sai suka fake da cutar da shi wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuqabiluhum bil hilmi yana fuskanta yana fuskanta su ne da juriya was sabri da kuma hankuri wal lutfi da kuma tausasawa wal afwi da kuma afwa eh haka in ka zama likitan mahaukata kaga dama sai hankuri in ka zama to likita mai magani mara lafiya zai iya gaya maka abubuwa kala kala sai kai hankuri to shi ma annabi ya same suna fama da cuta ta shirka da kafirci kaga dole ya yi hankuri akan wasu abubuwa da za su rinka mishi wakana ya kasance a shaddahum wanda ya fi kowa tsananin iza'ar lil rasul tsananin cutar da annabi shine abu jahalin shine abu jahal wa abu lahab mutum nabi kuma shine abu lahab kaga abu jahil da abu jahalin da abu lahab suna gaba gaba wajen cutar da annabi na uku wa uqbatu bin abi mu'aytin da uqba bin abi mu'aytin wal walid bin al mughira da kuma al walid bin al mughira ko an ga mutane guda hudu suna gaba gaba wurin cutar da annabi wa qad intaqama Allah haqiqa kuma Allah ya dauki fansa ya dauka ma annabi fansa Allah ya dauki fansa min jami'il mustahzi'ina daga dukkanin wa'anda suke yi mishi izgili suke yi ma annabi izgili ba'd al-hijra bayan hijra fa minhum man qutila daga cikin su akwai wanda kashe shi akai wa minhum daga cikin su man ahlakathu al-amrat akwai wanda rashin lafiya ne ya halakar da shi idha'u quraishun lis-sahabati tutarwar da quraishawa suka rinka yi masahabbai lamma ra'at quraishun a yayin da quraishawa suka gani أن الرسول للشيء النبي أصبح عزيزا يا واي قريم تني من جرما محترما أبن جرما ماوا امتنعوا عن أذاه سيسكا دينة تدشي wa aqbalu ala ashabihi sai suka fuskanci sahabban shi bil iza'i da cutarwa wala siyama al mustada'afina ba ma kamar dai masu rauni daga cikin sahabban allazina waɗanda la nasira lahum ba su da wanda zai taimaka musu fa akhadhat kullu qabilatin sai kowace kabila ta riki ta kama ci gaba da tu'azzibu man aslama minha suna azabtar da wanda ya musulunta daga gare su bil habsi ta hanyar tsarewa والضرب da kuma bugu walzu'i da kuma yiwuwa a bar shi ta yi yiwuwa a hana mishi abinci wal atshi da kuma kishirwa a hana mishi ruwa kenan hatta sara al-wahid minhum sai da ɗaya daga cikin su ya zamanto la yastati'u al-julus baya iya zama wala yadri ma yaqul bai ma san me yake faɗa ba min shiddatil azab saboda tsananin azaba ya bugu saboda azaba amma haka wa'annan bayan Allah suka rike wannan addini suka kuma yi dakon wannan addini har ya iso wannan zamanin wa mimman uzibu daga cikin wa'anda aka musu azaba aka azabtar da su bilalan akwai bilal bilal da kuma ammar bin yasir wa akhuhu da kuma dan uwan shi ammar kin wa abuhu da baban shi yasir kin kenan wa ummuhu da ma'aifiyar shi ammar kin wa khababu bin al-arat da khabab bin al-arat kaga suna cikin wa'anda suka ba su da wani gata a garin makka haka aka rinka musu guna musu aka rinka musu azaba karatun muna gaugawa ne amma saboda aka ce matalibu quraish min annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da qurayshawa suka nema daga annabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'at quraishun a yayin da qurayshawa suka gani annal idza lalla ita cutarwa lam yujid nafa'an bai samar da wani amfani ba bal bari dai zadul musulmi na imanan wa yaqinan musulmai sun ƙara imani da kuma yaqini mashau ila rasul sai suka tafi wurin manzo Allah yanzu an gani wannan cutarwa da bugu da ake yi bai yi amfani ba yanzu kuma sai aka tahi wurin annabi za a nemi sulhu wa talabu minhu sai suka nema daga gare shi an ya abuda alihatahum akan yazo ya bauta ma allolinsu su wa ya abudu ilahahu su ma dai su bauta ma Allah shi ayi addinin haɗin haɗaka fa anzalallahu alaihi suratul kafirin sai Allah ya sabkar da suratul kafirin aka hana shi akan bauta ma wannan allolin nasu falamma ayisu a yayin da suka ɗebe tsammani daga cewa annabi zai zo ya bauta ma allolin su ma su bauta ma nashi misali so aka kama a ta yau a haɗu sai a je wurin sulata da uzza gobe kuma sai a haɗu sai a bauta ma Allah ɗaya tunda dai abin ya tunda sun kasa sun rasa ya za su yi da shi falamma ayi su a yayin da suka ɗebe tsammani talabu minhu ya nema daga gare sun nema daga gare shi an yusqita min alquran akai ya danka da wani abu daga cikin alqur'ani ma ya ghizuhum abin da yake bakanta musu rai min zammi irin ayoyi min zammi alihatihim masu zargin allolin su wa ibadatihim da kuma dai bautar da suke ma wannan allolin aw yubaddilahu ko na'am aw yubaddilahu bi qur'anin akhar ko kuma ya canza wannan qur'anin da wani ƙura'an na daban wanda ba shi ba fa'anzalallahu jawaban lahum sai Allah ya sabkar da amsa a gare su da suka nema da canza alƙur'ani ƙul ka ce da su ma ya kunu li bai kasance ba a gare ni an ubaddilahu a kan in canza shi min tilqa'i nafsi daga raɓin kaina in attabi'u kawai dai abin da nake bi ba wani abu bane illa ma yuha ilayya in ba abin da aka yi min wahayi ba duka abin da annabi ya karanta ya gai to wahayi ne aka mishi ba ra'ayin shi bane bai ke faɗa balle ya canza muku shi da wani alkur'ani na daban wanda zai daidai da ra'ayinku da kuma san ku za mu tsaya daga nan kenan in an yi sallah sai mu ci gaba insha Allah